بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول ما الله تبارك وتعالى da ya sake ba mu dama inda za mu ci gaba da karatunmu na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahabi wa sallam da za mu tashi hadisi na talatin da bakwai alhadisu sabi wa salafun عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة الله أكبر تولى حديثي wanda aka samu daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yadda Allah tabbata a gare su da shi Abdullahi da kuma baban shi Abbas amin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma an riga an yi magana san bayan mun yi magana akan Abdullahi dan Abbas dama to cewa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi ma yarwihi an rabbihi cikin abin da annabi yake ruwaito shi daga ubangijin shi tabaraka wa ta'ala to shine sai aka ce wannan hadisin ana nufin hadisi ne qudsi ma'ana duk abin da annabi zano Allah ne da kanshi ya faɗi kawai zanowa ne annabi yayi ko kuma aka ce a'a annabin ne maganganun annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma abu ne wanda yake kayato su kuma daga Allah tabaraka wa ta'ala yawwa ko dai kai tsaye maganganun ne na Allah ko kuma maganganun annabi ne amma daga Allah ya ciro to shine yake fi ma ya ruhi arabi cikin abin da yake ruwaito shi daga ubangijin shi tabaraka wa ta'ala wanda yake mai girma da daukaka qala ya ce kina annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kama ana nufin hikayen tabwan ne yi inna allaha lalle ne Allah katabal hasanati ya kaddara alhassanat kyawawan abubuwa ko kyawawan ayyuka wasayyi'at da kuma munanan ayyuka tun ba yau ba dama Allah ya riga ya kaddara ta ya tabbatar da ita a cikin marigayin sanin shi tun ba yau ba ko kuma aka ce a kataban na rubuta ake nufi ma'ana ya hori mala'iku sun rubuta ta a cikin allahul mahfuz in rubutan ake nufi cewa Allah ya rubuta alhassanat wa sayyi'at ma'ana ya hori mala'iku masu rubutu sun rubuta a cikin lauhul mahfuz tun bayo ba ko kuma ana nufin kataban anan ya kaddara tun bayo ba Allah ya kaddara duk kyawawan abubuwa ayyuka da munana dukkan su summa bayyana zalika sannan kuma Allah ya bayyana haka nan ma'ana ya rarrabe wa'annan abubuwan wanda Allah ya kaddara su ko ya rubuta su na hasanat da sayyi'at to Allah ya rarrabe ya bayyana tsakaninsu shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ci gaba da cewa fa man hamma bi hasanatin da haka duk wanda yayi nihin aikata wani kyakkyawan abu yayi nufin ya aikata ta yayi nufi yayi cikakken nihi falam ya'malha kuma sai bai aikata ta ba bai zo ba da ita to shikenan yanzu wannan كتبها الله عنده حسنة كاملة to Allah yana rubuta ta madaukakin sarki a wajen shi hasanatan kamilatan kyakkyawan aiki wanda yake cikakke wanda babu rage komai a cikin shi kawai saboda wannan niyyar da mutum ya mutum ne ya yi niyya kuma niyya cikakken niyya zai zai wani aiki na alkhairi kuma sai bai samu yi wannan aikin na alkhairin ba to duk da haka wannan niyya kadai da yayi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana rubuta mishi wannan hasana wadda take kyakkyawan aiki wanda yake kuma kamila cikakka sannan kuma annabi yace indahu Allah yana rubuta mishi a wajen shi shi Allah hasanatan kamilatan Allahu akbar wai wannan niyya kawai eh dai kaga ashe fadalan Allah tana da yalwa eh tana da yalwa kuma rubutun an ce ana nufin Allah yana horon kenan mala'iku masu kiyayewa cewa su rubuta a cikin eh littafin shi wanda yake na aikin shi sai a rubuta mishi ai hasana wadda take cikakka kuma inda hun da aka ce a wurin shi shi Allah indiya ce wadda take ta sharaf ta ɗaukaka wadda Allah shi ya san ainihin abin da ake nufi amma ba indiya irin tamu ba ta wuri a ce wane yana wurin wane ma'ana suna tare da shi ko yana gaban shi ko kasan shi ko kusa da shi a'a shi Allah tabaraka wa ta'ala an zalika ulwan kabira Allah ya tsarkaka daga wuri da zamani wannan duka ba su shafi Allah ba amma dai mun sauna abu ne muhimmi tunda Allah ya ce a wurin shi wannan niyya ne fa mutum kawai yayi to shi yasa ake son mutum ya niyya kyakkyawa ta aikin alkhairi in ya samu ya yi ta a rubin yami har su goma kamar da zamu gani can gaba in kuma bai samu bai ta niyyan ma da ya kare sai a rubuta mishi lada wanda yake cikakke dan haka ko sallah mutum zai yi niyyan jam'i yayi arwalla ya taho masallaci da wannan niyyar cikakken niyya to ko bai samu jam'in ba ma Allah zai bashi ladan jam'i to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wa in hamma biha idan kuma mutum yi niyyan kyakkyawan aikin nan fa'amilaha kuma sai ya aikata ta katabaha Allahu indahu ashara hasanatin to Allah yana rubuta ta a wurin shi shi Allah ashara hasanatin kyakkyawan abubuwa goma Allahu akbar saboda dama Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki to yana da kwatankwacin ta goma rubin ya mishi ake yi so goma to wannan shine rubin mafi karamci sai sa annabi ya ci gaba da cewa ila sab'i mi'a dhifin har ya zuwa ribinyi ɗari bakwai akwai aikin alkhairin da in ka yi shi ba ma sau goma za a muka maka ba su ɗari bakwai kamar can masarul ladina yunfiquna amwalan fi sabilillahi fi sabilillahi masarul ladina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sanadil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu dha'if yudha'ifu liman yasha to ka gani ashe akwai inda ake linka can da Allah ya ce misalin waɗanda suke ciyar da dukinsu dukiyoyinsu cikin hanya Allah suna ciyar da dukokinsu don Allah fi sabilillahi cikin tafarkin Allah to wannan ka misali habbatin wannan ka misalin ƙwaya ce guda an ba ta saba a sanabila wadda ta tsirar da zangarniya guda bakwai fi kulle sumbulatin cikin kowace zangarniya guda mi'atu habba kwaya ɗari ke da kwai kayan kenan kwaya guda ta ka kwaya ɗari bakwai to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi har zuwa ribinyi ɗari bakwai ila sab'in a tazafin kai manzo Allah ya ce ma ila ab'afin kathira har zuwa ma ribanye waɗanda suke masu yawa wanda sun fi ɗari bakwai kin ma eh dan a wata ayar ma Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha eh ko da ita ce dai wancan kin wanda muka yi bayani Allah yana ribinya kuma ga wanda ya so ma'ana ko da zai fice ma ɗari bakwai wani mutum ana ta man dallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifu lahu ad'afan kathira nan ma kaga ba a faddari ba kokin ma aka ce da yawa kawai wani ne zai ramta ma Allah ramce wanda yake kyakkyawa sai Allah ya rubin ya mishi rubinyoyi waɗanda suke masu yawa dan haka Allah fadalar shi mai yawa ce wannan nufin alkhairi ne mutum yayi bai san me shi aka bashi lada cikakke wannan kuma yayi nihi kuma yayi shi aka bashi lada goma ko ɗari bakwai ko abin da ya fi ɗari bakwai ma har zuwa abin da Allah kawai kaɗai ya san yawan shi wannan baiwa ta Allah kaga ashe bawa ya kamata ya yi abin da zai cancanci rahama Allah Allah ya sashi aljanna dan ladan kawai rubin yansa ake shi kuma zunubin rage shi ake dai to wani irin sakarci ne bawa zai yana kallo abin da ake ta rubin yashi ya kasa yin abin da zai yi shi wanda zai rinjaye akan wancan wanda shi kuma rage shi ake ta kuma yana kallo har zunubin akan yana ana ba da shi kaɗan har ya taru irin sai ladan shi kaga wannan bai yi ba eh kamar can da annabi kita menene wailul liman ghalabat ahaduhu asharatihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam lalle ne azaba ko kuna azaba ya tabbata ga wanda ɗaya ɗayan shi karin jayi gomomin shi tunda zunubi in yi ɗaya za a bashi lada in yi goma za a bashi amma yana kallo har ɗaya ɗaya wannan ta tare karin jayi wannan ta wannan azaba ta tabbata gare shi wal iyadu billah to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi gaba da cewa wa in hamma bi sayyi'atin sannan kuma idan mutum yayi nihin aikata mummuna abu falam ya'malha sai bai aikata ta ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamila to Allah yana rubuta ta a wurin shi shi Allah ladan aiki wanda yake kyakkyawa cikakke Allahu akbar kaji wannan rahama ta Allah wai niyyar zunubi niyyar wani mummuna abu ne yayi amma kuma sai bai aikata shi sai ya bari ma'ana ya bari ne dan Allah har yayi niyyar kuma sai ya bari to ba wai kawai kyale shi ba za a ki rubuta mai zunubi banda ba a rubuta mai zunubin ba to kuma lada za a rubuta mishi kuma ladan ma cikakke saboda yayi niyyar yin mummunan abu kuma sai ji tsoron Allah sai ya bari yawwa to dan haka eh wannan duka yana daga cikin fadalan Allah sai ya bari kawai dan tsoron Allah yana da ikon yayi yawwa to amma aka ce in bari ne saboda bai samu yayi ba ba wai ya bari bane dan Allah to wanzu wannan ba a rubuta ba a rubuta mishi ladan yawwa to to wannan kenan wanda ya yi niyyar yin mummunan abu kuma sai ya bar shi za a bashi hasanatan kamilatan cikakka lada wanda yake kikiya wa in hamma biha annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in kuma ya niyyar yin mummunan abu fa amilaha kuma sai aikata da katabaha Allahu sayyi'atan wahida to Allah yana rubuta ta mummunan abu guda Allahu akbar yayi ne yayin mummuna abin kuma har yayi shi ma to duk da wannan zunubi ɗaya za a rubuta mishi mummuna abu guda za a rubuta mishi wancan ku da yayin niyya yayi aka rubuta mishi goma har zuwa ɗari bakwai har abin da ya fi ɗari bakwai aikin alkhairi ka diba wannan fadala ta Allah Allahu akbar ai dama Allah ya ce wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha duk wanda ya zo da mummunan abu wannan ba a saka mishi sai da irin ta mana in yi abu wanda yake mummuna na zunubi ɗaya to zunubi ɗaya za a rubuta mishi ba a karawa to to shikenan eh eh to wannan kenan kaga abin da ya shafi aikin alkhairi da kuma aikin zunubi irin fadara wannan wanda Allah yake yake yi ga bayan shi to kuma wajen rufin yawai Allah kaɗai ya san kama wajen ladan da aka yi gane shi Allah yana rubin yawa goma ko ɗari bakwai ko wannan tana yiwa ya danganta da irin ayyukan da ake yi ko kuma irin mutanen da suke wannan duka cikin hadisai da yake suna da yawa duka wannan yanzu zaka annabi ya ce in mutum kaza za a bashi kaza misali a ce cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi falahu ashru hasanat duk wanda yake subhanallahi yana da lada goma wani kuma yace ومن قال لا إله إلا الله فله عشرون حسنة عندكم يتي لا إله إلا الله ينادي لا لا عشرين ومن قال الحمد لله عندكم يتي الحمد لله كتب له ثلاثون حسنة وأنا رو تامشي لا دا ثلاثة to haka abin za ka gina ta tafiya wani wuri kuma shi ma warada ya zo cewa man kara alkur'ani duk wanda ya karanta alkur'ani bi wudu'in da arwallah falahu bi kulli harfin to yana da da kowane harafi ɗaya zai samu hamsuna hasana lada hamsin Allahu akbar ba ga haka ne abin yake ta tafiya to shi yasa suka ce kamar daga ayyukan ne irin darajar su shine rubunya to Allahu a'lam haka kuma wani wuri cikin wani hadisin salatu rajuli sallan namiji shi baitihi cikin gidan shi bi salatin to a matsayin sallah take kawo guda وصلاته في المسجد سلش كما أما صلاتي الذي يجمع فيه وند أكين جميع أتكينشي بخمسمائة صلاة وانا أما صلى صلاة دريبيري الله أكبر إيه تو هكا كاك الله يكي تين أبو بوا إيه إيه ya danganta da irin ayyukan ko halatin ko su zuruf ko su abubuwa duka wannan Allah yake ko kuma irin aikin da ake yi kamar misali inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake man dakhala suqa duk wanda ya shiga kasuwa fa qala bi sautin murtafi sai fada da murya wadda take madaukakiya yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير النبي يقول كتب الله له alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin wa rufi'a lahu alfa alfi darajatin wa buniya lahu baitan fil janna Allahu akbar duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya shiga kasuwa duk wanda ya shiga kasuwa sai faɗa da da murya wadda take madaukaki yace la ilaha illallah babu wani sarki abin ma bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne wa lahul hamdu yabo nashi ne yuhyi shi yake rayawa wa yumitu kuma yake kashewa wa huwa hayyul la yamut shi kuma Allah raye ne baya mutuwa bi yadi alkhairu alkhair yana hannun shi ko yana ga ikon shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan kowane abu to ya faɗa haka annabi ce to Allah yana rubuta mishi kyakkyawan abu ko kuma lada dubu so dubu kenan miliyon kuma yana shahe mishi mummunan abu ko kuma zunubi dubu so dubu kenan miliyan kuma ana ɗaukaka mishi daraja dubu so dubu kuma ana gina mishi gida a cikin aljanna Allahu akbar to shine dai abubuwan suna da suna da yawa kuma an tambayi Abu Huraira aka ce mishi a sami'ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul yanzu shin kaji ma'aiki man sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah lalle ne Allah ta'ala madaukakin sarki la yujzi lalle ne yana sakawa alal hasanati akan kyakkyawan abu in akai alwahida ko da ɗaya ne alfa alfa hasanatin cewa zai ba da lada dubu su dubu miliyan wai shin kashi annabi yana faɗa haka na cewa Allah zai zai saka ma mutum akan kyakkyawan abu ɗaya in yi a bashi rubin yi dubu su dubu fa qala sai Abu Hurairah yace سمعته يقول يتي ناجش ما نتا إن الله لا يجزي على الحسنة الواحدة للين ألا لا يجزي على الحسنة الواحدة ينا ساكا وأكن كيكاوا أبتين أكي ألفي ألف حسنة cewa dubu su dubu biyu ma na kyakkyawa ya ce shi abin da annabi faɗi har ya fi haka nan ma kenan kaman miliyan biyu maimakon miliyan guda Allahu akbar to haka nan ne abubuwan gasin wannan fadala ce ta Allah eh to shi yasa eh malam mai mai littafin hadisi yace wa ta'ammal hadhihi al-alfaz yace ka lura zuwa a bayan ya faɗi cewa Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin da wannan harufin yace to fanzur ya akhi kadi ba kai ya kai ɗan uwana waffaqaka Allahu Allah ya datar waffaqana Allahu Allah ya mana katari wa iyaka kai ma ya maka katari ila azimi lutfillahi zuwa girman lutfin Allah wa ta'ammal kuma ka lura hadi da alfazu wa innal lafzan da suka zo cikin wannan hadisi ka lura ka gani wa qawluhu da fadan Allah da yake indahu a wurin shi isharatan ila al-i'tina'i biha wannan nuni ne zuwa kulaci da ita sai Allah abin da ya shahi hasana kikkiawan abuladan da Allah yake rubuta musu sai Allah yake sa ka saba indahu a wurin shi fa shi Allah kaga a wurin a wurin zunubi Allah bai taba inda hu amma a wurin lada don nuna kula ce da girmama abun sai Allah ce Allah yana rubuta mishi a wurin shi shi Allah eh wa qawluhu yace kuma da fadan shi da yace kamilatan cikakka yace wannan litakidi dan karfafa ne wal shiddatil i'tina'i biha kuma saboda tsananin kulawa da ita wa qala fi sayyi'ati yace amma sai ya fada a cikin abu mummunan abu allati hamma biha wadda mutum ya yinta summa taraka sannan ya barta kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan ita ma sai Allah ya rubuta a wurin shi kyakkyawan abu wanda yake cikakke fa akkadaha bi kamilatin sai ya karfafa ta da kamila cewa cikakka wa in amilha idan kuma ya aikata ta katabaha sayyi'atan wahidatan to Allah yana rubuta ta mummuna abu guda fa akkada taqlilaha sai Allah ya karfafa karamcin ta bai ce ba سيئة كاملة هي سيئة واحدة ممونة أبو قداء بواحدة دفعا واحدة كو ولم يؤكدها أما الله بيكرف هذا بكاملة دتي واتككا في سيتي فلله الحمد دان حكا يبويا تبتك الله والمنة لكم نعمة دكنا الله يبويا تبتك الله دن نعمة دكنا سنة الله سبحانه الله لك سرك سكن سركي la nuhsi sana'an alayhi fi ba mu iya mu kididdikanta mu kididdikantar da yabo akan Allah ma'ana ba za mu iya mu kiyaye yabo ga Allah ba mu yi shi irin yadda ya kamata a yi akan shi wa billahi tawfiq ita kuma katari yana ga Allah to kuma ita minnan nan tana daukan ma'anan ni'ima kamar yadda muka faɗi anan cewa yabo na alhamdulillah Allah ne kuma minna yabo ni'ima tashi ce akwai kuma da take daukan ma'anan zana waɗansu abubuwa waɗanda aka yi na baiwa to a wurin Allah abin yabo ce Allah zai iya ba ni bane na muku kaza na muku kaza na muku kaza amma a wajen bawa to mummuna abu ce abin zargi ne kan ga cewa ba ni na maka kaza to ta zama gori kenan to wannan haramun ne mutum ya dinga yin wani abu na na alkhairi kuma ya komo yana yana yin gori akan shi yana kwarkwara to Allah sa mu dace Allah amfanar da mu da wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da dukkan sauran hadisan shi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين